إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة من ساك سادوا وانا مسلاتي ميتار البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقدنك وانا قلينا كانوا وانا يمتشي من البركة للجمعة yau muna sha ɗaya ga watan rabi'u thani hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1447 wanda kuma ya zo daidai da uku ga watan goma miladiya ta 2025 a wannan majalisi na mako-mako da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin surati ali imran wanda za mu ci gaba da tafsirin faɗar allah subhanahu wata'ala wa sari'u ila magfiratin min rabbikum kuma wannan shine darasinmu na 94 a cikin wannan sura bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim wasari'u as-samawati wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله سبحانه وتعالى يكتشوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ubangiji subhanahu wata'ala yana kiran muminai da cewa su yi gaggawa zuwa ga wata gafara ta musamman daga ubangijinsu su yi gaggawa zuwa ga wata aljanna wadda fadinta daidai yake da fadin sammai da ƙasa wa iddat an tanade ta lil muttaqina domin masu takawa alladhina yunfiquna fis sirra'i wad dharra wadanda suke ciyar da dukiyarsu a lokacin yalwa da lokacin tsanani lokacin matsatsi والكاذبين الغيظ ما سحدي فشي والعافين عن الناس كما ما سين أفوى متاني والله يحب المحسنين الله ينا سمى سكيوت التاوى kamar yadda tafsiri ya gabata na wani bangare daga cikin wannan ayar Allah subhanahu wata'ala ya kira muminai da cewa su yi gaggawa zuwa ga neman wata gafara ta musamman daga ubangijinsu su nemi ubangiji subhanahu wata'ala ya musu ta goma shin gafara sannan su gaggawa zuwa ga samun wata aljanna wacce ya kwatanta musu fadinta kamar fadin sammai da kasai sannan kuma ubangiji ya ce ya tanadi wannan gidan aljanna domin masu takawa domin ƙarin bayani akan masu takawa su wane ne masu takawa su wane ne masu kiyaye dokokin Allah sai Allah ya bada wasu sifofi waɗanda ayoyin da suka zo gaba suka ambace su wajen sifa guda biyar da kuma sakamakon da Allah subhanahu wata'ala ya tadadar ma waɗanda suka sifantu da waɗanda sifofi waɗanda su ne sifofin masu tagawa sifa ta farko ita ce sifatul infaq wanda mun yi magana a kanta ciyarwa a kowane yanayi shine fi sarra'i wa dharra ciyarwa a cikin kowane yanayi lokacin da mutum yake da samu fululu ko lokacin da mutum yake da karancin samu baya kasa fitar da wani abu ya bayar fi sabilillah ko mun kankanta sa wannan tana ɗaya daga cikin sifofi na musamman waɗanda sifofin da wasu takawa suka siffantu da su sifa ta biyu ita ce wal kazimin al ghaiza shine kazmul ghaib shine hadiye fushi tun ya danna zuciyarsa ya hadiye fushinsa yayi hakuri kada ya bari zuciyarsa ta rigaye shi yayin da aka bata masa rai yayin da aka yi masa abin da zai sa shi yayi tunanin daukan fansa ko dai ta hanyar baka ko kuma ta hanyar aikace ko ta hanyar magana ko kuma ta hanyar aiki yayi kokarin danna zuciyarsa a karatun da ya gabata mun faɗi kalmar al-ghayz al-ghayz shine yayin da fushi ya tsananta zuciya ta cika ta cika ta batse da fushi dan kadan za a dan taba mutum shikenan sai ya fashi to shine shine ma'anar al-ghayz fushi ya tsananta ya zanto a cikin zuciya ba masa katsinke sai fushi kawai sauraka a ɗan abu kaɗan mutum za a yi masa a lokacin kuma sai ya fashi to daidai wannan lokacin da yake cikin wato zuciyarsa take cikin rababbaka take tafasa saboda fushi a lokacin ya yi ƙoƙari ya danne ta ya hana ta ya hana ta wato tunanin ɗaukan fansa ko kuma ɗaukan mataki akan abin da aka yi masa ya bata masa rai to wannan shine kazmul ghaiz shine danna fushi fushi yana daga cikin sifofi masu ƙarfi da gaske da suke tare da dan adam ghariza dabi'ar da Allah subhanahu wataala ya yi daban-daban ta dan adam kamar da muka faɗa sifar fushi tana daga cikin sifofi masu ƙarfin gaske shi yasa ba kowa yake iya danna fushinsa ba sai wanda yake mai ƙarfin zuciya kwarai da gaske galibi idan aka ɓata wa mutum rai to zuciyarsa za ta yi ta tafarfasa musamman ma idan abinda aka yi masa ya kai matuƙa ga muni to zuciyarsa za ta cika ta batsi ba abinda yake so a lokacin illa ya ga ya ɗaukansa ya huce haushinsa kuma za a ga alamomin ɓacin ran a tare da shi za a ga ɓace wato fuskarsa ta murtike kila za a ga jikinsa yana rawawa wani lokaci za a ji maganarsa tana rawa za a ga dai wani alamar cewa lalle a cike ke da haushi a cike ke da fushi to shi mutumin da ya kai wannan matakin ba kowa ne zai iya saukowa ba ya fi ƙarfin zuciyarsa ba tare da ya yi wani abu wanda zuciyar tashi take saƙa masa ba to a irin wannan yanayi idan mutum ya danna zuciyar to ya samu kuma wata ɗabi'a wacce take ita kuma a cikin ɗabi'u masu kyau tana da cikin manya-manyan ɗabi'u saboda abin da ya iya dannewar babba ne shine wannan fushin da ya cika masa zuciya to duk ɗabi'ar da ta sa shi ya iya danna fushinsa a wannan lokacin to ɗabi'a ce ita ma mai falalar gaske mai girman gaske saboda girman aikin da ya yi a wannan lokacin kuma wannan shine ƙarfin shine ƙarfin da mutum yake da shi ba a kwatanta ƙarfin mutum da ƙarfin gaɓoɓinsa wato wanda zai iya kayar da mutane ko wanda zai iya buge mutane ko wanda idan ya zo kowa ya zai ke tsoronsa ba wannan ne shine karfin ba karfin wanda zai fi karfin zuciyarsa kamar yadda hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam suka nuna haka kamar daga ciki akwai hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa ash-shadidu bis-sur'ah innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab nabi ya ce ba mai kayar da mutane ba shine mai ƙarfi ba wanda idan aka kara da shi ba zai yi kayi ba wannan ne mai ƙarfi ba mai ƙarfi shine wanda zai iya danna zuciyarsa lokacin da ya fi shi lokacin da zuciyarsa take tafasa ya iya danne ta ya yi tasarrufi akasin abin da zuciyar take gaya masa to wannan shine ƙarƙarfa haka na imam muslim da abu dawud da imam ahmad sun roci hadisi daga abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa ma ta'uduna sur'ata fikum wa kuke dauka karfa mai iya yin kai a cikin ku sai suka ce allazi la yasra'uhu ar-rijal wanda duk wanda ya kara da shi ba zai iya kayar da shi ba wanda duk wanda ya zo ya buga da shi suka kara a kokawa ba zai iya masa ba za a iya masa kayi ba to ne shine kakkarfa shine annabi ya ce laisa bidhalik ba haka yake ba walakinahu allazi yamliku nafsahu inda al-ghadab me iya kaye me kada maza shine wanda yake iya danna zuciyarsa lokacin da ya fishi saboda haka kazmul ghayth wato danne fushi gintse fushi yana daga cikin a'zamu sifatul fadila mafi darajar sifofi masu kyau da mutum zai sifantu da su domin fushi idan ya tsananta yana iya jefa mutum cikin ayyukan da daga baya zai zo na da dama zai jefa shi cikin wani aiki wanda daga baya zai zo yana da na sani zai iya kai mutum ga yayi kisa ko ya lalata dukiya taƙila ma ya iya kashe kansa idan mutum fushi ya yi fushi akwai wanda zai ma iya kashe kansa ya iya salwantar da dukiyarsa da kansa yana rike da wani sai ya jifa da ita yana gano wani abu nashi ya fasa shi a gabansa saboda ya ransa ya ɓaci kuma zai iya sashe wasu maganganu wanda daga baya zai iya zuwa yana da na sani idan fushi ya yi fushi zai iya sakin matarsa zai iya zagin wanda bai kamata ya zage shi ba ko a ji zagin da bai kamata ya fita daga bakinsa ba wataƙila ma idan fushi ya yi fushi ma zai iya yin lafazin kafirci zai iya furta kafirci ana ƙoƙarin jan hankalinsa ana gaya masa Allah wataƙila ya jeho wata maganar za ta iya ma kai shi ga kafirci saboda ka fushi ba inda ba iya kai mutum idan ya kai shi mutum kuma daga baya bayan komai kuma ya ɗan lafa da kuma a lokacin si da kansa sai dawo yana tunanin ma ya aka yi wani abu shi yasa yana daga cikin hukunce-hukuncen musulunci da wasu daga cikin malamai ko mazahib suka yarda da shi kamar mazhabar hanabila cewa duk sakin da mutum ya yi shi lokacin da ya kai wani matsayi na fushin da bai san ma me yake yi ba ya fita daga hayyacinsa to na sakin baya tabbata shine at-talaqu bil fil ighlaq yayin da mutum kwakwalwarsa ta kulle saboda ɓacin rai ya zama na yana tasarrufin da shi kansa a lokacin da yake yi bai san yana yi ba da zai huce a ce ya ce kaza ko ya yi kaza zai ce a shi bai yi ba saboda bai san ma ya yi ba inda yana da hankalinsa ba zai yi ba inda yana cikin hayyacinsa ba zai yi ba annabi musa alaihissalam lokacin da ya dawo ya samu mutanensa sun koma bautar ɗan mariki bayan ya yi ƙoƙari ya fitar da su daga bautar fir'auna da mutanensa su dawo kuma ya tafi je karɓo musu saƙo daga allah da zo same su kuma suna bautar ɗan mariki wanda aka raba ka daga bautar wani jinsinka aka hana ka bautar da kai da yake kuma a koya a zo da maka da tauhidi kuma a tafi a dawo a same ka kana bautar dan mariki cikin kwana 40 saboda haka abin ya bata wa annabi Musa rai kwarai da gaske walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa ya dawo zuwa ga mutanansa yana cike da fushi yasa aka ce ghadbana asifa ba ba normal fushi bane qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'd a'ajiltum amra rabbikum fa alqa al-alwaha wa aqada bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi ce tir da abin da kuka mai gurbi na da shi bayana bayan na tafi kuma ya gurbin gurbi na da, da bautar dan mariki citir da wannan kun gaggauto da al'amarin ubangijin ku ne ko kome fa alqal alwah sai ya yayi watsi da allunan at-taura allunan at-taura din nan littafin Allah ne maganar Allah ne da Allah ya rubuta da kansa ya bashi وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفسيرا لكل شيء ألا رمتا مسا التوراة أكا باشي نهاك يا كربو وانا أبو نما جنر الله أما سبو دا فشي ياي فشي بيسان سن دا يزود سوبا يا كاما كان أقوان سينا جنجا شنسا النبي هارون وا يا يكي أو جنسا أما سبو دا فشي يا فتا دا وانا يا فتا يا فتا دا هيا جنسا shi yasa a gaba Allah subhanahu wataala ya ce walamma sakata an Musa al-ghadab akhadha al-alwah yayin da wato fushi ya sauka kaga Allah ya jingina sukut din zuwa ga fushi sakata an Musa al-ghadab yayin da fushin ya sauka kaga wannan yana nuna maka cewa fushin ya kai matuƙa a lokacin shine ya ba mai kwakwalwar gaba ɗaya annabi Musa nan da nan sai ya tattaro allunan taura ya ya rike a hannunsa da a ce fushin nan bai tsananta ba kana tan annabi Musa ya san abin da yake zai yadda allan at-taura da yake dauke da kamar kai ne kana rike da Qur'ani wai wai zai zai zata cewa zaka iya jifar da al-Qur'ani to haka at-taura take maganar Allah ce inna safaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami saboda haka a lokacin da hankalinsa ya dawo sai ya abin nan to shi yasa wasu malamai suka ce idan fushi ya kai irin wannan mataki na mutum bai ma san me yake yi ba to in yayi saki a lokacin ma ba a zartar da sakin sa duk ma wani abu da zai akulla da shi ko yayi cini ko ya ce ni gidan nan ma na sayar da bawa ne wannan yana gurin ya ce na saya to ba sayi ba saboda fushi zai iya sa ya faɗi haka ko yana tsananin fushi wani zo ce dan Allah sai mun motarka cikin fushi ce kai jikara sai maka to in ya dawo hayyacinsa ba za a ce ciniki ya fada ba a'a sai a dawo a sake duba in yana son ya sayar sai a yi ta keke da keke amma wancan ciniki bai yi ba to haka nan saki da mutum zai yi shi a cikin irin wannan yanayi ba kowane fushi ba ba kowane fushi ba fushin da ya kai irin wannan matakin wanda mutum bai san me yake faɗa kuma yadda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun na'am kada ku kusanci sallah kuna cikin maye har sai kun san me kuke faɗa to idan mutum ya kai matakin da la ya'lamu ma yaqul bai san me yake faɗa ba to dukkan tasarrufat dinsa da al'uqud dinsa ghairu mu'tabara ba za a izina da su ba ba za a isna da su ba to saboda haka danna fishi danna fishi yayin da ya kai irin wannan level din ya kai wannan matakin ba karamar sifa bace da za a yaba wa mutum akan ta shi yasa al-Imam Ahmad ya fitar da hadisi daga Jariyat ibn Qudama ce wani mutum ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ce ya Rasulullahi qul li qawlan wa aqlil alayya la'alli aqilu ya Rasulullahi faɗa min wata magana wato imin wata takaitacciyar nasiha kada ta yi tsawo don in iya kiyaye ta gaya masa takaitacciyar nasiha wacce zai iya kiyaye ta kada ta yi tsawo annabi sai ya ce da shi la taghdab ya shiru iya nan shi kada kai fishi annabi ya kyale shi sai ga kamar annabi ko bai ji bane ya ji kalmar la taghdab an gama to kuma kai ka ce a gaya maka yan kadan ba ma shi ya ga kadan din yayi kadan sai ya sake cewa ya sake maimaita maganar sa annabi ya sake ce masa la taghdab ya sake faɗa annabi ya sake cewa la taghdab sai ya fahimci ne wannan ita ce nasiha to saboda abinda zai shin zai kawo masa na sharri ba kaɗan ba ne a nan ba ana nufin ya zamo baya fushi ba kwata-kwata domin wannan taklif ne bima la yutsa a kallafa wa mutum a ce ka daina yin fushi a'a ana nufin abin da zai biyo bayan fushin idan ka yi fushi to kada ka daka ta fushin abin da zuciyarka a lokacin take saƙa maka ka ce za ka yi ka yi ƙoƙari ka kawar da kanka daga duk abin da zuciyarka a lokacin take saka maka ka bari tukunna sai fushin ya sauka ka samu nutsuwa sannan kuma sai kai tunanin me zaka yi shine abin da ake nufi ba ana nufin cewa kakka yi fushi ba domin aka ce gaba ɗaya ka daina fushi to ai zai wahala zai wahala a samu mutumin da shi gaba ɗaya baya fushi cikin sama'iki sallallahu alaihi wasallam yana fushi musamman idan an saba saba wa dokar Allah al-Imam Ahmad ya sake fitar da hadisi da sanadi sahihi daga Humayd ibn Abdurrahman daga wani mutum daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ce ya rasulullahi ausini ya ba aikin Allah imin wasiya imin wasiya wasiya ita ce maganar wato ka gaya min wata mutum magana mai mahimmanci da kake so rike ta gangam ita ce wasiya ya ce a yi masa irin wannan wasiya sai mazala ce la ta kada ka yi fushi shi wannan mutum da yake ruwayar hadisin sahabin da yake ruwayar hadisin sai ya ce cewa fa fakkartu hina qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma qala sai na tsaya na yi tunani yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa abin da ya gaya masa fa idza al-ghadab yajma'u ash-sharra kullahu sai na fahimci lalle fishi ya tattari dukkan sharri duk wani sharri zaka ga asalin sa yana dauko wato abin nan daga daga fishi ne to wanda ya fi samun lada yayin da ya gintsa fushinsa shine wanda zai iya ramawa zai iya daukan fansa yana da ikon ya dau fansa in abin da za a yi dauri ne yana da ikon da zai sa a daura mutum in abin da za a yi mutum bulala ne yana da ikon da zai sa a masa bulala in kora ne yana da ikon da zai sa a kore shi wato qadir ne yana da ikon da zai iya daukan fansa to sai ya kuma danna fishinsa mai tsanani to wannan ya fi lada ya fi lada mutumin da yana da ikon da zai ɗau fansa sai ya danna fishinsa saboda haka za a ba shi lada a kan danna fishinsa da ya yi da fasa ɗaukan fansa da ya yi ubangiji zai ba shi lada a kan wannan wanda kuma ya fi ƙarancin samun lada shi ne wanda ba zai iya rabawa ba ba zai iya rama ba ko kuma koda zai iya ramawa ba zai iya ramawa yadda ya kamata ba ba shi da ba shi da karfin da zai iya rama ko ma kuma zai iya rama watakila bai fi yayi zagi ba ko yayi la'ana ko yayi mummunar addu'a ko yaje yayi yayi yayi gulman mutum ya masa ba daidai ba abin da zai iya kira amma ba zai iya sawa a kama mutum ba ko a daure shi ko a kure shi amma dai wataƙila zai iya yan gunguni haka ya ce Allah ya isa ban yafe ba dan kazan kazan kaza zai iya duk faɗar irin waɗannan to amma kuma sai ya danne fushinsa bai yi waɗannan din ba kaga ba zai iya ramawa ba amma kuma waɗannan zai iya yin wannan amma kuma sai ya danne to shi ma kaga za a ba shi lada zai iya zagi bai yi zagi ba zai iya Allah isa bai yi Allah isa ba an bata masa rai ba zai iya ramawa ba amma kuma zai iya bakar magana sai bai yi ba to sai a bashi lada akan danna zuciyar shi daga aikata wannan Imam Ahmad ya fitar da hadisi daga Abu Dawud da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da sanadi Hasan hadisin Sahal ibn Mu'adh daga babansa Mu'adh yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allah tabaaraka wa ta'ala ala ru'usi al-khalaiqi hatta yuqayyirahu min ayyi al-huri sha'a wanda duk ya danna fushin sa alhalin yana da ikon da zai ramuwar gayya da zai dau fansa amma ya danne fushin sa to ranar gobe kiyama a cikin dandazon halitta Allah subhanahu wata'ala zai kirawo shi ya bashi zabi ya zabi hurul ini din da ya ga dama cikin matan aljanna to Allah zai masa sakamako da wannan ranar gobe kiyama haka nan Imam Ahmad ya fitar da hadisi da sanadi hasan li ghairihi hadisin Abdullah dan Umar yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma tajarra'a abdun جرعة أفضل عند الله عز وجل من جرعة غيظ يكتمها ابتغاء وجه الله تعالى باب أبن باب زي كونكودا وانا أبن زي كونكودا ما في فللا أقولن الله كمر يكونكودي فشن دا زي دنيشي سبو دا دن فشي أكوي ألم أكوي رددي أكوي تشيو يدي كونكودي وانا تشيو يدنيشي saboda Allah babu wani abin da zai samu lada a kansa irin wannan tana yiwa mutum ya zanto an ba shi lada saboda abin da aka yi masa na ɓata masa na zalunci ya yi tsanani a zuciyarsa amma ba zai iya ɗaukan fansa ba ba zai iya ɗaukan fansa ba sai ya ya gintse wannan fushin to ubangiji subhanahu wata'ala zai saka masa akan wannan gintsa fushin da yayi sama da yadda zai saka wa mutumin da aka bata masa yana da ikon ya rama amma bai damu ba yana da sanyi an bata masa amma ko a jikinsa wasu akwai irin waɗannan mutanen da suke da sanyi za a yi musu ba daidai ba amma ba sa jin zafin abin sai kaga kamar ba a yi musu komai ba inda suna son ramawa za su iya ramawa amma kuma saboda abin baya musu ciwo a ransu saboda suna da buruda ba su da zafi to saboda haka za su haɗe fishin to irin wannan za su samu lada amma ba kamar wanda zai ji zafin fushin bai haɗi an fahimci bambanci wancan yana jin zafi sosai amma kuma zai iya rama ba kuma sannan sai ya haƙura to saboda tsananin da ya ji a ransa kuma sannan ya biyo shi da haƙuri duk da cewa daman ba zai iya ramawa ba to wannan za a ba shi lada da yawa saboda tsananin zafin da ya ji wannan kuma duk da zai iya ramawa bai kuma rama ba ya haƙura ladansa ba zai kai na wancan ba saboda shi daman ɓatawar da aka masa bai ji zafinta ba ba ta yi masa zafi sosai ba saboda haka dannewar ba za ta gagare shi ba tunda daman can bai ɗauki abin da zafi ba wani zai iya danna fushinsa saboda wani dalili ba don Allah ba an yi masa zai iya ramawa amma sai ya danda fishinsa ya danda zuciyarsa ba wai dan Allah ba a'a dan yana ga matsayinsa ya fi ƙarfin ya tsaya yana balbali ko yana wani ba ta lokacinsa akan wani an gane? ba wai dan Allah ya fi danda fishin ba a'a yana ga zai zubar da haibarsa a ce yana fada da wani ko ya kai shi police station ko ya sa an kama shi ko yana ga ya fi ƙarfin wannan kaga ba dan Allah ya ya hakura ba saboda haibarsa ya tsare mutuncinsa an bata maka buga maka mota ka fito za ka yi balbali a ce ba girman ka bane ba girman ka bane a ziga ka a ziga ka sai kawai ka shiga motar ba wanda Allah ka yafe masa ba saboda kana tunanin matsayinka kai yayi kasa a gurin mutane galibi masu girman kai sun fi wannan sifar wanda suke da girman kai saboda haka irinsu suna ganin wannan ya yi masa kankanta har a ce da shi yake rigima saboda ka sai ya watsi da shi ya bashi watakila a ɓoye da zai same shi zai iya ramawa ba a idan mutane ba a ɓoye watakila ya iya ramuwa amma yanzu a gaban mutane zai ga cewa zai zubar da mutuncinsa bari ya kyale shi wannan ba za a ba shi lada ba ba ya da ladan komai saboda ba dan Allah ya ba duk abin da mutum ba don Allah ya shi ba ko ya yi shi don Allah don wani ko don wasu to ba shi da ladan wannan aiki saboda haka ko da an buga masa mota ya fito zai balbali aka ce ka ba ba ba ba girman ka bane ka fi karfin wannan ya gyara murya ya koma mota ya ja ya tafi ba ya da lada ba ya da lada a nan za mu ga Allah subhanahu wata'ala ya ambaci kazmul ghaib bayan ambatan al-infaq alladhina yunfiquna fi sirra'i wal dharra an faɗi ciyarwa sai kuma aka kawo danna fushi a bayanta wato kamar anan akwai ishara da gargadi ga waɗanda za su ciyar da dukiyarsu saboda wata buƙatar buƙata tasu ta kansu saboda wata buƙata tasu ta kansu akwai wanda idan kana kyautata masa sai maka alheri idan ka bata masa sai hana ka kaga kenan yana kyautata maka ne idan kana kyautata masa saboda yanzu ka bata masa to ba zai maka ba to kaga anan akwai wani abu na hazzun nafs wato yi dan bukatar kai yi don bukatar kai wannan yana daga cikin daka'iqur riya riya ce amma mai zurfi mutane yawanci sun fi gane riya fi babil amal la fi babil tark fi babil fi'l la fi babil tark a wajen aiki suke gane riya ba a wajen bari ba wanda ita riya tana shiga aiki tana shiga kuma barin yin aiki ka bar wani abu don mutane riya ce kamar yadda ka yi don su abinda ake yi dan Allah ka yi shi dan mutane ba dan Allah bar yace to haka nan abinda ake bari dan Allah ka bar shi dan idan mutane ita ma riya ce to wannan yawanci mutane sun fi gane riya a babul amal amma ba a babin turuf ba to wasu da dama daga cikin mutane sukan fada cikin da ƙurriya a babin bari domin ubangiji subhanahu wata'ala ya yabi masu ciyarwa fissar ra'i wa zarra masu ba da dukiyarsu don Allah to kada mutum saboda an bata masa yana bayarwa don Allah saboda an bata masa ya ce ya fasa bayarwa wannan ya nuna kenan daman yana bayarwa ne lihazzi nafsihi huzuzun nafs sun shigo nan wato bukatar kai da kai sauraka yayin da ya hana kamar yana daukan fansa ne akan abin da aka yi masa na batawa yayin da ake yake taimakawa wani sai ya bata masa sai dai na taimaka masa kamar daukan fansa ne kamar ya dauki fansa akan abin da ya masa ne saboda haka wanda ya bashi wanda ya masa da dadi ya kyauta masa wanda ya bata masa ya hana shi kuma ita nafaka haƙƙi ce ta Allah sannan mabukaci haƙƙi ne na Allah sannan mabukaci ba mawadaci ba ba wanda yake da wadata ba saboda haka ya kamata shi mawadaci sani ba haƙƙin nashi bane bare ya ce zan hana shi tun da daman haƙƙina ne a haƙƙin Allah ne zai ɗauka ya bayar da kuma haƙƙin shi mabuƙacin da aka ce ya bawa saboda haka kada wata buƙata tasa ta kansa ya sa ya hana wannan abu to sai sifa ta uku ita ce wal afina anil nas masu yin afwa ga mutane al'afu shine tarkul mu'akhadhati 'ala dhanb tun yayi maka zunubi ya maka laifi ka kyale shi kada ka ɗauki matakin horo a kansa ko kuma wani haƙƙin ka ne a gun wani ya riƙe maka ka yi masa afuwa ka bar masa shi ma ana cinansa afuwa ko da ya ɓata maka ya yi maka laifi ka yi masa uquba a kan laifin da ya maka sai ka fasa yi masa uquba wannan afuwa ce a haka nan wani haƙƙin ka ne a gunsa bai baka ba ka yi haƙuri ka bar masa haƙƙin ka ce ka yafe wannan afuwa ce ko ka ka yafe wani ɓangare daga cikin haƙƙin ko da ba ka yafe duka ba ka yafe wani ɓangare daga cikin haƙƙi duk wanda yana daga cikin al'afu don haka yana daga cikin sifofin masu taƙawa al'afu a nas to suna yi wa mutane afuwa waɗanda suka munana musu suka yi musu ba daidai ba suna yi musu afuwa suna yi musu afuwa ko dai da baki ko kuma a aikace a aikace su nuna musu sun yi musu afuwa duk da cewa suna da damar inda sun so ɗaukan mataki za su iya ɗauka kuma idan aka ce ka yi afuwa to ba za ka sake jin ƙaiƙayin kuma a ranka ba shi ne afuwa ba za ka sake kuma jin ƙaiƙayin a ranka ko abin ya ta tuko ka ba ka ga mutum ka ji ka kamar ka tashi ka bige shi ga shi ka yafe masa amma duk sanda yazo sai ka ji kamar ka tashi ka nauce shi kaga abin bai tafi ba kenan a zuciya haka nan wani haƙƙi ne nasa naka a hannunsa ka bar masa duka ka ce ka je na yafe maka wannan afuwa ce ko kuma ka ce na rage maka kaza daga cikin haƙƙin da yake na awa a wajenka ka ba da kaza shi ma wannan afuwa ce duk idan mutum yayi wannan to ladansa yana wajen Allah faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah wanda duk ya yi afuwa sannan kuma ya ƙara kyautatawa na mu'amala tsakaninsa da wanda ya masa laifi Allah ce to ya zo in biya shi ya zo in biya shi wannan ayar tana daga cikin ayar da take baka surar irin girman ladan afuwa girman ladan afuwa Allah ce na ɗauki nauyin biyanka ce wanda ya yafi وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلها فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين Allah ya ce in an maka ba daidai ba kana iya ramawa daidai da yadda aka yi maka amma wanda ya yi afuwa ya gyara Allah ce to na ɗauki nauyin ladansa to kaga anan in ka tsaya ka duba kaga cewa ubangiji da kansa rabbus samawati wal ardh shi ya ce ya ɗau nauyin biyanka to mai karasa za ka ce a banni ni in karɓo haƙƙina da kaina Allah rike kayanka ni zan karɓi nawa da kaina ba jin inda hankali za ka yi an ba ka dama ka je ka nemi haƙƙinka amma in ka yafe Allah ce to ka zo ni zan biya ka
ba da lada
to kaga wannan janibin afuwa shi yake cika wancan janibin na danna fushi da danna fushi ba shi yake nuna afuwa ba kana iya danna fushi amma kuma duk sanda kaga mutumin nan sai ka ji haushin sa wannan shine danna fushi ba kai masa wani abu ba amma kuma kana ta jin haushin sa ka dai danna zuciyarka ne ka ki masa wani abu to amma ita afuwa shine ka man ka cire wannan abin daga ranka saboda haka koda ka ganshi yadda ka saba mu'amala da shi haka zaka yi masa mu'amala to kaga wannan shi yake ciki wancan waccan sifar ta baya da ta sa waccan sifar ta baya ta zama cikakkiya shi yasa Allah ce wa idza ma ghadibu hum yaghfiru idan sun yi fishi to suna yin gafara suna yin afuwa wala man sabara wa ghafara inna zalika min azmi al-umur lalle wanda yayi hakuri kuma yayi yafiya to wannan yana daga cikin muhimman al'amura mutane suna yin afuwa na sashen haƙoƙinsu ko kuma dukkanin haƙoƙinsu da yake hannun wasu kamar yadda Allah ya kwaɗaitar akan haka cewa an ta'afu wa aqrabu littaqwa wa la tansaw al-fadla bainakum ku yi afuwa wannan shi yafi kusa da takawa kada ku mance da mutuncin da ke tsakaninku wato dan wani wanda ka saba mu'amala da shi wata rana ɗaya maka ba daidai ba to kakka manta mutuncin da kuka daɗe kuna yi da shi sau haka ka yi afuwa shi ya fi kusa da taƙawa a haƙƙun nasu bai la'afuwa shi ne a ƙarabuhun ilai mutanen da suka fi kusanci da kai su suka fi kowa cancantar kai wa afuwa a ƙarabun nasu ilai kamar iyaye kamar ‘ya'ya kamar ‘yan uwa kamar mata matarka da take aurenta akan iya samun saɓani tsakanin uba da ɗa mahaifi ya ɓata wa ɗansa ya yi masa abin da bai dace ba to ba wanda ya fi cancantar ka yi masa afuwa irin mahaifinka dan irin wannan tana faruwa wani sai ya zo ce ci yana ta jin haushin babansa me ya yi masa ya ce tun da aka muna ƙanana ya tafi ya watsar da mu baban mu ce take ta ɗawainiya da mu take ta wahala da mu ita ce cin mu shan mu makarantar mu kula da mu tarbiyyar mu to yanzu mun kawo ƙarfi Allah ya sa kuma muna samu sai ya rika jin haushi in mun ba wa babu mu ba mu bashi ba mu kuma gaskiya abin duk sanda muka tuma haushin sa muke ji sai ka yafe masa ai yana nan dai babanka ba ka canza baba ba kuma kai ma alfaharin ka ne a ce akwai shi yau da a ce babu shi fa haka ka zo duniyar ba a san ubanka ba ai bacin ran da zaka yi sai yafi wannan ba haɗe to kai ka gode wa Allah kana da baba ko ma me yake yi dai ba za a ce kai tsintacce ne ba da babanka duk irin tsayar da yake yi ba in aka zo ana magana masu iyaye har da kai ba za a tsallake ka ba to ya zanto sanadiyar samuwarka ta kyakkyawar hanya ai abin arziki ne da bai kamata ka manta da shi ba to aqrabun nasi ilayka sun ahqquhum ahqquhum bil afwi su suka fi cancanta kai musu afwa haka nan uba da ɗa yayin da ɗa ya bata wa mahaifinsa shi ma ɗan kasancewarsa ɗansa ne wani bangare ne na jikinsa zai yi alfahari da shi ya kamata shi ma ya yi masa afuwa shi ya fi cancanta haka nan ‘yan uwa wa da ƙani suna rigima su yi afuwa a junansu shi ya fi cancanta idan ana yaban masu afuwa to waɗannan su ya fi cancanta a kwaɗaitar da su akan su yi afuwa da junansu haka nan miji da mata yayin da suka samu saɓani su yi wa juna afuwa shi ya fi cancanta hakanan mutum da wanda yake hadiminsa mai masa aiki wanda yake ƙarƙashinsa yana hidima a ƙarƙashinsa ko ma'aikacinsa shi ma kusancin da yake da shi ya fi cancantar afuwa sama da nesa domin yawanci zamantakewa yau da gobe yau da gobe ta fi sa a yi ta samun kurakurai sama da wanda baka zauna da shi da yawa wanda kake zaune da shi yau da gobe kurakurai a tsakaninku sun fi faruwa kuma galibi mutane sukan yi kaffa-kaffa idan mu'amala suke da na nesa sabanin idan na kusa ne suke mu'amala da shi za su saki jiki don haka kurakurai sai su fi saurin shiga akan wanda yake nesa wanda yake nesa baka san halin shi ba ko kana dan kaffa-kaffa da mutuncinka ko kai ya dauke ka ko kaza ko kaza sai ya sa ka yi ta taka tsantsan amma mutumin da ka saba mu'amala da shi ta yau da gobe kana zaune da shi ko yaushe kuna mukhalata kuna cuɗeɗeniya da juna to galibi a nan kurakurai sun fi faruwa to irin wannan afuwa a nan tana da girma da gaske tana da lada sosai saboda kusanci da yake tsakaninku shi yasa Allah ce wala tansawul fadl bainakum kada ku manta wato mutuncin da ke tsakaninku shi yasa yazo a cikin sunan Abi Dawud da Tirmidhi Jami'u Tirmidhi hadisi Abdullah ibn Umar wani mutum yazo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullah kam na'fu 'anil khadim sau nawa za mu yi wa masu mana hidima afuwa wato waɗanda suke ƙarƙashinmu suna mana hidima yau da gobe sau nawa ya kamata mu yi mutum afuwa in ya yi laifi ɗaya biyu uku in ya yi sau uku kawai mu kore shi mu kiyafe masa ƙasa da haka ko sama da haka annabi ya shiru ya kyale shi ya sake cewa kam na afuwa anil khadim ya rasulullah sau nawa za mu yi wa ma'aikatan da suke ƙarƙashinmu masu hidimanmu afuwa sau ɗaya sau biyu sau uku sau hudu sau biyar annabi ya shiru ƙyalis ya sake maimaita a karo na uku annabi ya ce ufu anhum fi kulli yawmin sab'ina marra a kullun kai masa afuwa sau saba'in zai sake magana ai kaga da ai shiru ma na ce kullum ka yi masa afuwa sau saba'in saboda zamantakewa ka da shi kullum ka shiga ya shiga ya fita ya shiga ya fita ba ta makare da zai yi sai ya fi wanda ba kusa kuke tare ba ba tare kuke ba saboda haka aka baka wani lissafi aka ce sau uku sau hudu to aka yi ta koran mutane annabi ya tashi sai ya kwaso masa annabi ya amfani da kalmar saba'in kamar yadda laraba suke amfani da ita don su nuna kasara ba wai adadi ba kakka samu biro kana rubutawa ce to daya biyu ganin je saba'in ka ce sunna yau da ce in takfir lahum saba'in na marratan falon ya kiran ba saba'in suna amfani da ita jalati anil kasara suna so su gaya maka da yawa kai ta masa abuwa da yawa sauraka adadin anan laisa lahu mafhum mafhumul adad ne ba da mafhumi kada ka ce to za ka kirga zamantakewa kada shi duk sanda ya maka laifi ka rubuta in ya kai saba'in ka ce to annabi ma ya ce in ya kai saba'in in kore ka shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce wannan ayar ma ta sauka ne anil khadimi wal mamluk nazalat fil khadimi wal mamluk tana maganar mai maka hidima to yaron gidanka ko kuma al mamluk wanda yake bawanka da yake ka wannan rabi ibn anas an ruwaito ya faɗi haka yake cewa wal'afi na anin nas ai almamluki a nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da kalmar annas wal'afi na anin nas don ya nuna maka cewa ita afuwa so ake kai wa kowa da kowa matuƙar dai za ka iya ba takaita yin afuwar ba kawai ga musulmi ko ga salihai ko ga ahlus sunna banda wanda ba ahlus sunna ba ko alin nas ko kafiri ne kana iya masa afuwa annabi kafirai nawa yawa afuwa a rayuwa suna da yawa saboda haka Allah subhanahu wataala yayi ta'bir bin nas ce wal afina anin nas wasu malamai suka ce banda al-kafirul muharib kafirin da yake yakar ka in ka samu iko akan sa ka kyale shi amma wanda kake zaune da shi lafiya dan ya maka wani abu ba daidai ba to ka yafe masa wannan abin da ya shafi haƙƙi ne na mutum na mutum da mutum amma haƙƙin Allah shi haƙƙin Allah in ya zo gaban mai hukunci ba a kuwa a kansa idan mutum ya yi laifi wato ya yi zina misali ko ya yi sata har aka kawo shi gaban alƙali alkali ya yi masa hukunci to ba kuma a dawo a ce an yafe in za ka yafe masa ka yafe masa a can kafin ku zo gaban alkali amma ka zo a gaban alkali kuma shi kenan sau ka haƙƙin Allah subhanahu wata'ala afuwa ba ta sarayar da shi ita shari'a tana ɗora wa mutane su yi afuwa cikin abin da za su zai yiwu cikin abin da zai yiwu wataƙila a iya samun wani abin da afuwa ba za ta yi ba a cikinsa ma'anar shari'a ba za ta tallafa maka abin da ya fi ƙarfinka ba la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha abin da yake fi maqdurin nas wan nas mutafawituna fi hadha al-bab mutane ba su zama ɗaya ba a wannan babi wataƙila abinda kai ba za ka iya afuwa a kansa ba wani zai iya wataƙila abinda wani ba zai iya afuwa a kansa ba kai za ka iya to duk abinda zai iya zama cikin maqdurinka a ikonka za ka iya afuwa kamar yadda ake cewa don kafi ƙarfin abu to a nan afuwa tana da kyau amma abin da ya fi ƙarfinka afuwa a gurin ba za ta yiwu ba to a nan an yadda ka ɗaukansa amma da adalci kamar ne ta da alaikun fa'ata do alaihi bi misli ma ta da alaikun ina kaftun fa'aqibu bi misli ma uqibtum saboda haka an baka dama ka ɗaukansa amma da adalci dan in ba haka ba to zaka koma kai ne azzalimin kai ne ake bi bashi na kayi zalunci maimakon ka fansa sai ya zanto kuma ka dawo kai ne ake neman a fansar a kanka shi yasa Allah da ya ce wa jaza'u sayyi'ati sayyi'atun mithluha fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah sai ya ce innahu la yuhibbu zalimin wato duk da ya baka dama ka fansa amma fa ka fansa gwargwadon yadda ya baka shi yasa wasu malamai suka ce ita kanta wannan ayar tana nuna maka haƙurin dai da aka ce fatadu alaihi bi misli ma atada da gwargwadon to irin yadda za ka kwatanta daidai da daidai wa daida a nan ba kai sa'a ba ka zarme to a gurin Allah kuma abin zai juye sai ka dawo kai ne azzalimin shi kuma shi ne wanda aka zalunta shi ne almazlum saboda haka sai ka ɗauki fansa gwargwadon yadda za ka iya kuma kada ya wuce haƙƙinka ya zo a cikin musnad imam ahmad جامع الترمذي da waninsa hadithin Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yanbaghi lil mu'mini an yuzilla nafsahu baya dacewa ga mu'mini ya wulakanta kansa sahabbai suka ce ya rasulullahi kaifa yuzillu nafsahu ya mutun zai wulakanta kansa ce ya ta'arradu min al-bala ma la yutiq ya dauko wata jarrabawar da ba zai iya dauka ba ya kai kansa ga jarrabawa da ba zai iya daukanta ba yanzu misali mutum ne ya zo ya damfari ka abin da ya cinye jarinka gaba daya sai a zo a lallashe ka a ce ka yi afuwa haka nan in ma an ce ka yi afuwa aka da hadisan da za a ja maka da ayat da za a ja maka za ka iya daukan wannan afuwa in ka bi kadi za ka iya samun wato haƙƙinka amma aka ce ka yi afuwa a nan to ƙarshe za ka shiga cikin wani matsatsi ba a isa a baka koma kuma kana roƙon mutane kaga ka shiga kuma cikin wani wulaƙanci saboda haka duk abin da zai kai ga wulaƙanta ka wulaƙanta kanka ko ka shiga cikin kaskanci to wannan shari'a bata dora maka ba bata matsa maka ba saboda haka mutane sun sha bamban a cikin ɗabi'unsu da halayensu da halayensu wani abin da wani zai iya wani ba zai iya ba to abinda ba za ka iya ba kuma shari'a ba ta dora maka shi ba kada a cewa ai dole dole ne duk wani abu dole kai afuwa a'a idan ya zanto afuwar za ta jefa ka cikin wani wani yanayi to ba a ce dole kai afuwa a nan ba amma in za ka ɗaukan sa to ka ɗauka daidai abin da aka yi maka da wani zai ji kada ya ji cewa to wani fa yadda ya yi ta yi ya yi kaza ya yi kaza ya kaza inda bashi zai gurgunta ni da haka dole ne in sallame shi an ce hadimi in masa abuwa saba'in shi fa wannan ba irin wannan hadimin ba ne abubuwan da yake yi ba ƙanana ba ne manya-manya ne to kaga nan ba za a zo a tirsa sa ko a yabi ka a ce dole kai afuwa ba to irin nan sai a banka kai abin da ya dace ba tare da zalunci ba alhassan ibn ali yana cewa lau anna rajulan شتمني في أذني هذه واعتذر في أذني هذه لقبلت عذره الله أكبر da mutum zai zo ta wannan kunnen ya zage ni ya zagayo ta wannan kunnen ya ce yi haƙuri zan karɓi zan karɓi uzurinsa ka karewa afuwa kenan ya zage ni ta nan ta dama ya biyo ta hagu kuma ya bani haƙuri ya ce to zan yafe masa ayyuba saktiyani ayyuba ibn abi tamimah saktiyani yake cewa la yanbulu almar'u wa la tatimmu muru'atuhu hatta takuna fihi khaslatan mutum ba zai zama mutuncinsa ya cika ba ya cika mutum sai ya zama yana da ɗabi'u guda biyu al'afu wa anin nas wa tajawuzu an yi wa mutane afuwa da kawar da kai da kawar da kai da kansu wannan su suke sa mutum ya zama cikakken mutum sirrin adafin al-infaq ala adafin kazmul ghaiz ala al-infaq Allah ya faɗi al-infaq ya faɗi kazmul ghaiz ta ce akwai wani sirri har ila yau can a baya ubangiji subhanahu wataala ya ce ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa sannan aka kawo wannan ayar sari ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu idda lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra sannan aka magana kazmul ghaib anan dan a hada tsakanin infaq can ga maganar riba maimakon riba ai kai so ake kyautata mutane maimakon ka rika ba su bashi da riba sannan in ka ba mutum bashi kuma ya kasa biya kai masa afuwa kai masa afuwa babu shakka mutumin da duk ya ci bashi yau ka je ya gaya maka magana gobe ka koma haushi za ka ji ranka zai ɓaci to kaga maganar afuwa anan za ta yi za ta yi amfani saboda haka wanda ba zai iya biya ba ko dai a rage masa yadda zai iya biya ko kuma a ce an yafe masa sai dai mu sani mutumin da zai yafe wa mutum abin da yake bin sai yana da lada ko ya rage masa ko ya yafe masa kana zu usratin fa nazratun ila maisara tasaddaqu khairul lakum ka bar masa sadaka Allah ce yafi alkhairi ko ka rage masa wani abu ka ce ya bada 50% na abin da kake bin sa lada ne amma ladan sa bai kai mutumin da zai dau dukiya ya bada sadaka an fahimta wanda zai dau dukiyarsa ba wai bashi ne ya rage ma wani ba a dukiyar ita ya dauka ya bayar ya fi lada akan wanda bashi ne ya rage wani an fahimta نعم wanda zai dauki dukiyar daman tana ƙarƙashinsa tana jikinsa yana jin kayansa ya dauka ya bayar ba daidai yake da wanda shi dukiyar ta fita daga hannunsa wataƙila ma har ya manta da ita kuma watakila ya fara ganin mutumin nan fa duke nan fa ba dawowa za ta yi ba sai ce ya ban masa kaga ba dai suke ba ba su zama ɗaya ba ba za su zama ɗaya ba da wanda ya ɗauki duke da ce gata da wanda kuma an karɓa bashi ne ya ce to an kasa biya da watakila an biya shi da wurin za ta ma ya karɓi kayansa amma kasancewa an bashi biya an fasa abin nan abin da ya shafi kuma yanke dukiyar bashi daga zakka wannan mun yi bayanin sa a baya a can wa in kana zu usratun fa nazaratun ila maisara abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh